الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma badu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bin sa a dukkan yini na wannan wata na ramadan yau muna litinin wanda ta yi daidai da uku ga watan ramadan hijira yau na da shekara 1443 daidai da hudu ga watan hudu miladiya 2022 barkanmu da sai kasancewa domin ci gaba da wannan karatu kamar yadda muka saba idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin suratul araf karatu ya tsaye da mu jiya karshen aya mai namba ta 35 yau kuma insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 36 shine fadin Allah ta'ala da yake cewa wallazina ka wallazina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها
Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wallazi na kazzabu bi ayatina waɗannan masu ƙaryata ayoyinmu idan Allah ya ce ayatuna a ƙur'ani to malamai sun ce ayoyin ana kasa su kashi biyu ne akwai ayatul matluwa akwai kuma ayatul kauniya aya matluwa suna ayatul ƙur'ani ayoyin da muke karantawa al-ƙur'ani suna ayatul matluwa akwai kuma aya alkauniya irin abin da Allah ta'ala yake kasantarwa a bayan ƙasa ya kasantu wanda in ba shi ɗin ba ba mu iya yin wannan kamar zuwan dare tafiyar yini zuwan yini tafiyar dare wannan aya ce aya min ayatilla kamar saukar ruwa daga sama ita ma aya ce min ayatilla kamar mutum ya kwanta ya yi bacci shi ma aya ce min ayatilla to waɗannan su ne aya alkauniya wanda duniya ta kasantu da su ne idan kuma an ce aya matuluwa su ne ayatul ƙur'an allazina nataluhu a allazi atluhu ana alayli wa ana annaha wanda kullun dare da rana ana karantawa to idan ƙur'ani iya maganar ƙaryatawa kan ayoyin Allah akwai masu cewa nature ce take abubuwa ba Allah bane a in nature ce ruwa nature ce take ruwa ya zuba waye kaza ka sauransu to wannan akwai karancin koshi da imani tunda dukkan abin da zai kasance na kaunu a wannan duro na duniya to da izinin Allah da yardar Allah da son Allah yake kasancewa ba wani abu da neca ko wani dahar ko zaman yake zuwa da shi ba da son Allah ba idan an ce an karyata ayoyin Allah da ake karantawa shine karyata ayoyin alkur'ani mai girma ko karyata hukuncinsu ko a ce Allah ya ce annabi ya ce mutum yake aikatawa kuma su aya mataluwa sun ce akwai takazibun bil lisan akwai takazibun bil hal akwai karyatawa da baki kamar yadda kafirin suke fada ƙarshen suratu ibrahim ko wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله تعالى ke cewa su kafirai suna cewa lasta mursala shi annabi Muhammadu ba manzo bane sallallahu alaihi wasallam kun ga sun karyata ayoyin da take cewa Muhammadu rasulullah Allah ya ce annabi Muhammadu manzan Allah ne su kuma sun ce annabi Muhammadu ba manzan Allah ba ne kunga sun karyata da bakinsu bakinsu ya karyata ayan da Allah ya saukar wannan yayi daidai da fadin kafirai a wata ayar da Allah ke cewa za'ama alladhina kafaru alladhi ba'thu زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا mm.
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم mm.
وذلك على الله يسير
Qur'ani yana ba mu labari kafirai sun ce kiyama ba za ta tsaya ba za'ama allazina kafaru allan yub'athu suna cewa babu wata alkiyama za ta tsaya suna rayawa suna cewa ai daga an mutu shikenan na mutu na mutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dahar sun karyata alkiyama ma ba za ta tsaya ba sai Allah ya ce a faɗa musu qul bala wa rabbi latub'athunna ka ce musu kiyama za ta tsaya ina rantsuwa da ubangijina kuma sai an tashe ku wanda shine takadhibun bil lisan Allah ya fi hukunci ce ba haka bane ba su yadda ba akwai kuma takadhibun bil hal ƙaryatawa da hali da yanayi yanzu misali Allah ta'ala ya sauko da nassi a ƙur'ani na haramta abubuwa da yawa kamar shan giya kamar cin riba kamar zina kamar liwaɗi kamar karɓar rashawa da hanci duk Allah ya haramta wannan yau idan aka samu musulmi ya san riba haramun ce ya ji an karanta amma yake ci riba to wannan ya ƙaryata ayan Allah da yanayinsa in bai fito ya ce wannan riban da ake cewa haram ba haram ba ne amma kuma yana ci to iya cikin wallazi na kazzabu bi ayatina sun karyata ayan Allah takribun bil hal kamar mutumin da ya san zina haramun ce amma yake aikata zina kuma musulmi ne duk da bakinsa bai fito ya ce wannan zinar ba haram bace amma yana yi shi ma takribun bil hal iya cikin wallahi na kazzabu bi ayatina kamar masu karbar rashawa da hanci sun san karbar rashawa haramun ne Allah ya haramta amma kuma suna karba suna ci duk da cewa ba su ce ba haramun ba ne amma sun karyata domin suna aiwatarwa halinsu ya karyata abin takazibun bil lisan wa takazibun bil hal akwai waɗanda suka karyata ƙurani ƙarara da bakinsu ba haka ba ne ayoyin da muka ba da misali akwai al'umma da ke karyata ayoyin allah da yanayinta yau da gobenta shigi da ficinta wanda wannan wadin a yau jama'ar mu da yawa suna cikinsa mutum sai ya karanta ma aya mutum sai ya yi ma wa'azi amma sai ya je zai kewa abin da ubangiji ya haramta a fake da neman abinci ko in aka biya wa'azin nan mai za a ci da sauransu wannan akwai yiwuwar zai fada cikin wallazi na kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu inji Allah wastakbaru anha suka yi girman kai al-istighfar girman kai a karantawa mutum aya ce ai na sani tun kafin a haife kama na san wannan ayar amma kuma sai je aikata abin da ayar ta haramta kaga bayan karyatawar kuma akwai girman kai a ciki kazzabu bi ayatina wastakbaru anha suka yi girman kai game da ayoyin mu inji Allah wannan kuma hatta mu din al'ummar musulmi da yawa daga yau ana samun irin wannan ai na san hadisin ai he jawo ma da san hadisin ma ai na san ayar ai sama da shekara arba'in na ji ana karantawa amma kuma dokan da ayar ta zo sai ya ki aiwatar da ita bayan karyata kuma ga girman kai amu za ga wazi ai mu da mu aka fa izala misali sama da shekara arba'in da uku kuma amma abin da izalan ta hana ko bai halu ba iya ɗaukan kansa tun da shi aka fa izala kamar sahabi ne ya je tudun mun tsira kuma ba haka ba ne abin da Allah yake bukata bi dokokinsa daga farko har ƙarshe wanda shi ne yi rayuwa ta yi kyau wanda ƙarshenka ta yi kyau an fahimci wannan to mu kiyaye idan Allah ya magana ƙaryata ayyunsa a ƙorani iya ɗaukan wannan nau'o'in ƙaryatawa baki da baki kafirai da suke yi ƙaryatawa ta hali al'umma da yawa musulmi sun fada cikin wannan wani ga kuma magana girman kai wasu takbaru an ha sai Allah ta'ala yake ta'ula yake asabun nar hadarin abin Allah ya dunkule abin ya ce makomar irin waɗannan mutane wuta ce da masu ƙaryatawa baki da baki da wanda yanayinsu ne ke nuna sun karyace zagon da Allah ya yi ko sun san haram ne amma suna aiwatarwa kamar cin riba karɓar rashawa da hanci zina da sauransu suna yi sun san haramun ne to sun karyace ayoyin Allah da yanayinsu da kuma masu ƙoƙarin girman kai a karanta ma aya ka ce kai kama san wannan aya tun ma ka sani irinsu ne Allah ke ba mu labari wa iza kila da wutar a kazatul aiza suratul baqara وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد Allah ke cewa irinsu ne wai za ƙila lahum idan ka ce da su ittaqilla wanda ka ji tsoron Allah a kazattu la'izza sai ya ɗau girman kai da gwaya yanzu ni za ka ce na ji tsoron Allah kai waye a malaman kai waye a cikinsu ina ka je kai karatu kaza kaza da kaza to a kazattu la'izza ji da kai ya kama shi da yawa daga cikin musulmi sun faɗa wannan wadai wani in ka faɗa mai ayan alƙur'ani to kai yake kallo ba ayan yake kallo ba a kazattul izza sai Allah ce fa hasbuhu jahannam irin waɗannan wanda in ka ce musu ka ji tsoron Allah su kama irin wannan maganar to Allah ya ce ka kyale su wutar jahannama tana jiran su wala bisal mihad kuma inda ya wuta ce makomar mutum kuma ta yi muni Allah ta'ala ya tsare mu malamai suke cewa wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina wastakbaru anha wastakbaru anha girman kai alistikbar girman kai shine mubalaga fi takabbur kai wuce gona da iri wajen nuna girman kai da toroko da isa fasin wata lil mubalaga an ce at-takabbur shine girman kai din sai aka ƙara sinun da ta alistikbar to wannan alif da ta din mubalaga suke nunawa kaiwa ƙarshen ƙarshe wajen girman kai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambaye shi me ake nufi da girman kai ya rasulullah manzon Allah da ya magana mai tsaurin gaske akan masu girman kai da irin makomarsu a gobe alkiyama sahabbai sai hankalin su ya tashi suka ce ya rasulullah dukkan mu muna son mutum ya sa riga mai kyau yayi abu kaza mai kyau wannan iya cikin girman kai sai manzan Allah ce a inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne iya san abu mai kyau kai tsafta ka sa kaya mai kyau kai kaza da mai kyau duk baki mai girman kai abinda manzan Allah ya ce girman kai shine ghamdun nas wa batarul haq rena mutane da kuma kin karbar gaskiya wannan shine girman kai kawai idan kana yi wa mutane kallon uku kwabo dan ba su kai matsayinka a qualification ba dan ba su kai matsayinka a kuɗi ba ba wanda ya sai gaya ma magana ka ji sai wanda yake sa'anka ko wanda ya fi ka to alama girman kai ta shiga alama ce ta girman kai ko kuma ka san abu gaskiya ne an faɗa ma gaskiya ka take wannan gaskiyar kai abin da ka ga dama abin da kake so to alama girman kai ne wannan raina mutane da kuma kin karɓar gaskiya a yau kuma da yawa wannan wajin al'umma da yawa sun faɗa shi wani ko sallama kama in ya kalle ka ba zai ma sallama yare na gaye ba ka yi saka mai sallama ba abinda ko kwalin digiri ba ka da shi kuma dokta ne saboda ka ba zai ma amsa ma sallama ba wani iya da jarin biliyan ko biliyan kaza kai mai dan yawo da kayan ka akwaku ka mai sallama ba zai amsa ma ba a kai ba ka isa ba alayin suka gaba wannan da yawa suna faruwa mutum daga ji assalamu alaikum assalamu alaikum ana jinsa ana gani ai banza da shi to manzon Allah ya ce a gaya muku irin waɗannan mutanen idan kai wa mutum sallama yake amsawa don girman kai manzon Allah ya ce wanda ya fi daraja ya amsa shine mala'ika mala'ika ya amsa shi kuma ya je ƙari tsayarsa ya ƙari girman kansa zai mutu ga makomarsa girman kai ba abin yi ba ne manzon Allah sai dai ce la ya da kulul janna man kana fi qalbi misqali zarra min kibir idan a zuciyarka da girman kai daidai ƙwayan zarra mazan Allah ce ba za ka yi ga aljanna ba domin aljanna ba gidan masu girman kai bace qur'ani yana ba mu labari tilka darul akhirah tilka darul akhiratu naj'alha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil للمتقين Allah ta lake cewa tilkar darul akira sai aka aka yi ishara wa aljanna da ismul ishara lil ba'id ba a ce zalika ba ba a ce hazihi ba an fahimta da an ce zalika to abinda iya kusa da kai tarahu wa talmasahu bi aidika zaka iya ganin sa zaka iya taba shi da hannu to wani ne zalika misali za hadhihi jawalati misali wannan waya ce zaka iya ganin ta ka taba ta amma aka ce zaka ko tilka to abin da yake nisa da kai kuma Allah iya ishara da duk abu mai daraja sai Allah ya mai ishara da nesa iya nesa domin ka san kafin ka je gunsa akwai wani aiki da ake so kai da Allah ke bada labarin aljanna sai ce tilka darul akira wancan gidan da sai ka daga kai hulaka ta faɗo za a ganshi Allah sai ce naj'aluha lillazina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada mun sanya wannan gida na aljanna ya zamto gida ne na wanda ba su da neman daukaka a gidan duniya ba ba gidan masu neman daukaka bane wala fasada aljanna ba gidan masu fasadi bane duk mai neman girma yau shine wane shine sakataren kaza shine dan kwamitin kaza shine shugaban kaza kullun aikin sai zama kaza kaza kaza duk inda girma yake da neman ɗaukaka a nan yake to aljanna ya ce wannan gidan ba nasa ba ne allazina la yuriduna ulwan fil ardi ba sa neman ɗaukaka da buwaya a bayan ƙasa wala fasada ba su nufin fasadi aljanna ba gidan masu fasadi ba ne wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe mai kyau iya ga masu takawa Allah ya samu da cikin su saboda ka girman kai ba abin yi bane girman kai bahaushe ma ya ce rawanin tsiya to misali ka zo ka kiwa mutane magana ka fice kawai kana wani shan kai shi kana daga wuya a daidai lokacin an samu dan bajajiya maki ka to wannan mutanen ba da ka kika musulma za su daga gaba ko ba haka bane in kana neman taimakon gaggawa su za su taimake ka hasali idan ka mutu ma su za su binne ka ko za ka je ka binne kanka da kanka ne ba za ka bi ne kanka da kanka ba shi ya sa a mu'amalance ma girman kai ba abin yi ba ne kuma me ya takamar ka a wannan duniyar idan kuɗi ne nawa aka yi masu kuɗi kuma sun talauci idan mulki ne nawa aka yi masu mulki kuma sun sauko ƙasa yanzu duk abin da ya sa ka girman kai kafin ka zo gun tuni an wuce ka an tafi tuni an wuce saboda ka girman kai ba abin yi ba ne ya'yan uwa a duniyance ma ba sufar mutanen kirki ba ne a lahirance ma kuma Allah iya fishi da waɗannan mutanen kuma ƙarshe su shine wuta ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun suna cikin wuta za su dawama makoma ta yi muni inji Allah idan ta kasance wuta ce an ce girman kai shine gamdun nasu matsarul haq wa huwa an ya'addu al-mar nafsahu kabira azima wa huwa wa ma huwa bihi kullum mutum ya dinga lissafin kasa hi babba ne shi kaza ne amma kuma ba shi din bane wata rana umar ɗan kaɗaf radiyallahu an ya gaura mutumin iya girman kai baya kallon mutane da mutunci da daraja iya ɗaga kai iya toroko shi umar ɗan kaɗaf ya kirawo shi da aka kirawo shi sai ke ce umar ɗan kaɗaf ka san ni kowaye sai ce na san kai kowaye mana kai mutum ne wanda farkon ka ɗigon mani ne ƙarshen ka kuma gawa ce sai mai kuma ko ba galmai ko ka fice wannan layin ne ko min girman kanka wannan layin ka ba dugon mani ne wanda in ya zuba a ci barka ma sai ka wanke ba za ka kusanci Allah ba sai ka tsarka ka ne asalin ka ba kulika min ma'in dafi haka Allah ya ce da irin wannan ruwa mai rauni shine aka halice ka kuma in ka mutu ka zama gawa sunna ta shar'anta wanda ya ma wanka ya ma wankan gawa sai ya yi alwala afuwan wanda ya ma wankan gawa sai ya yi wanka sai ya yi wanka irin wankan sunna mawanka gawa sunna ta ce sai kun yi wanka irin na sunna wanda ya ɗau gawa ya riƙe makara aka ji aka binne mamaci sunna ta ce sai ya yi alwala kai ne ba wannan ba mai abin girma kai kuma ce haka umar ɗan kaɗai faɗa wancan mutum saboda girma kai ba abin yi ba ne mu kiyaye shi a yan uwa ula'ika sabon da ya rufufiya khalidu na'am ayata ga malam فمن أظلم ممن افترى على الله شهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Allah ta lake shafa man azlam ai la ahadu azlam babu daya wanda yafi zalunci fiye da mimman iftara ala Allah kadhiba wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ba wanda yafi zalunci inji Allah a ce yau aikin ka yau Allah ƙarya ko yi wa addinin Allah ƙarya dan kare manufarka ko dan kare ra'ayinka to Allah ya ce kai ne a sahun gaba cikin zalunci babu wani wanda ya dai wannan zalunci au kazzaba bi ayati ko kuma a samu mai karyata ayoyin Allah din ko yayi wa Allah ƙarya ko ya karyata ayoyin Allah an fahimci wannan shi ma iya cikin masu zalunci inji Allah ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab irin waɗannan mutane masu karyata ayoyin Allah ko masu yi wa Allah ƙarya yanaluhum nasibuhum minal kitab zai same su rabansu nasib hini alhazzu rabansu kasansu min alkitab daga littafi zai riske su ya same su mimma kutiba lahum fi lawhil mahfuz irin abin da aka rubuta musu cikin lawhil mahfuz min alajal wa ghairihi na ajalin su da abin da ya kama da wannan hatta iza ja'atum rusuluna har lokacin da hatta rilgaya suna cikin karyata ayoyin Allah ko suna cikin ƙaryata Allah ko su yi wa Allah ƙarya suna cikin wannan tafiyar har ja'atun rusuluna manzannin musu zai ke musu manzannin musu zo musu in ji Allah ai almala'ikatu su ne mala'iku iya tawaffaunahum su karɓi rayukansu kana cikin yi wa Allah ƙarya ko kana cikin ƙaryata ayoyin Allah ko kana cikin aikata fasadi ko kana cikin aikata san zuciya kana wannan tafiyar har ka je gab da cewa ga mala'iku mutuwa su zo kuma magana ta gare kenan hatta iza ja'atum rusuluna yatawaffawnahum Allah sai ya ce mala'ikun ne maza su kashe ka su karbi ranka tunda da izinin Allah suke kuma Allah ne ya turo su sai ya ce ku je ku yi malakul maut wa awanihi mala'ikan mutuwa da mataimakansa idan haka ta faru a ƙalu za a ce da su waɗannan masu ƙaryata ayoyin Allah aina ma kuntum tad'una min dunillah waɗanda kuke bauta mawa ba Allah ba suna ina su zo su taimake ku mana wanda ka ƙaryata ayoyin Allah dan shi mala'ikan mutuwa sai ya ce mana yau ina ubangidan naka yake wanda ya sa ka je ka sare hannun wani ko ka je ka cinna wa gidan wani wuta ko ya sa ka je kaiwa wani ta'addanci ko ka rubuta ƙarya a facebook a kansa ka yada wa duniya to idan wanda ya aikata wannan idan mutuwa ta zo masa sai mala'ika ya ce ina wanda ya saka wani aikin iya ina ba shi bane godfather ko ubangida ake cewa to yazo ya kare ka yanzu mana yana ina aina ma kuntum tad'una min dunillah ai aina ma kuntum ta'buduna min dunillah waɗanda suka sako bautar wani Allah ko waɗanda kuke musu aiki irin aikin da za a yi Allah suna ina yanzu musamman matasa an zo yanayin siyasa ku yi hankali wanda zai iya ɗaukan hayar ka ta'addanci ka je ka farwa wani ka farwa su wani wallahi tallahi idan mala'ika ya zuma ɗaukar rai sai ya tambaye ka suna ina ina masu saka ta'addancin suna ina yanzu ina masu cuna ka je kai abu kaza suna ina ya zo ya tsaya ma ya taimaki kan ya isa aina ma kuntum ta'buduna min dunillah qalu ke su ce dallu anna ai zahabu anna sun bace mana bamu gansu ba haka zaka faɗa da bakin ka inji Allah ina wanda ya saka ta'addanci zaka ce wallahi ban ganshi ba Allah dallu anna sun bace mana bamu gansu ba ai gabu sun bata falam narahum bamu gansu ba ya Allah wa shahidu ala anfusihim sai su tabbatarwa da kansu inda al-maut yayin mutuwa annahum kanu kafirina su dai kawai sun zama kafirai duk wanda ya mutu iya bautar wani ko an sahi ta'addanci ko abinda Allah ya haramta ya mutu akan wannan hanyar to kafin ma mala'ika ya dauki ransa ya tabbatar da shi kafiri ne kuma sai an ci ina wanda ya saka ka neme shi karasa malaman tafsiri sun samu ƙarawa juna ilimi a kalmar ula'ika yanaluhum nasibuhum minal kitab irin waɗannan mutane yanaluhum nasibuhum minal kitab za su samu rabonsu na cikin littafi al'auki ɗaya daga cikin malaman tafsiri almajirin abdullahi ɗan abbas allah ta'ala ya ƙara da shi da ya zo fassara yanaluhum nasibuhum minal kitab sai ce yanaluhum ma kutiba alaihim abinda aka wajabta musu abinda aka rubuta a kansu na kaddara yanaluhum zai same su wa kataba liman yaftari ala Allah kuma rubutun da aka musu irin sakamakon masu yi wa Allah ƙarya shi ma sai ya iske su shine yanaluhum nasibuhum min alkitab ko kaddara ko zunubinsu da suka aiwatar kafin su mutu sai ya riske su fasara ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas da yawa wannan ayyakin aliyu bin talha ya ce cewa nasibuhum min al'amal min amalin kairan juziye bihi man amila kairan juziye bihi da allah ya ce za su samu rabonsu wanda yake cikin littafi ai daga cikin aikace-aikacen da suka yi a rayuwarsu in alkairi ne kaga alkairi wa man amila sharran juzi bihi wanda kuma ya aikata sharhi ma da sharri za mai sakamako al al hisabu min jinsil amal shi saka al jaza'u min jinsil amal shi sakamako daga jinsin aikin da ka aiwatar ne in kai alkhairi kaga alkhairi in kaga sharri kaga sharri wa kala mujahid mujahid bin jabar ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas yace ma wa'adu fihi min khairin wa sharrin yanaluhum nasibuhum min alkitab rabbansu zai same su daga cikin littafi shine ma wa'adu fihi abinda Allah ya alƙawaranta min khairin wa sharrin waɗansu mutanen Allah ya musu alƙawarin alkhairi misali innal ladina amanu wa amilus salihat sai da Allah ya kirga gurabe goma alqur'ani iya musu alƙawarin alkhairi aljanna za su dawoma a ciki kaza kaza da sauransu to kun ga wannan in sun aikata alkhairi wannan alkawarin da Allah za su same shi haka nan wanda suka kafirce wa Allah ko munafikai ko ƴan ta'adda su ma akwai irin sakamakon su na ukuba Allah ya tabbatar zai same su hine yanaluhum nasibuhum min alkitab haka mujahid bin jabr ya fassara muhammad bin ka'ab al-qurtubi yace yanaluhum nasibuhum min alkitab kala amaluhu wa rizquhu wa umruhu dukkan dan adam an rubuta masa wannan an rubuci a littafinsa me zai aikata a duniya me zai mallaka a duniya shekara nawa zai a duniya ba dan adam sai ya riski wannan shine rabansa na littafi yanaluhum nasibuhum min alkitab fassarar muhammad bin ka'ab al-qurtubi kenan abin da ya koma bayan hadisin imamin nawawi babu ɗaya daga cikinku face an tattara halittunsa a cikin mahaifiyarsa arba'i ne yawan nutsufa sun mai kunu alaka sun mai kunu mutga sun mai yi rusar ilaihi malak fayyan buku fi hiro fayyi umaru bi arba'i kalimatin da ka tabi rizkihi wa amalihi an gane ko da ka tabi rizki wa ajalihi wa amalihi wa shaƙi na wasa'i sai muhammad bin ka'ab sai ɗauko wancan hadisin sai fasar wannan ayyadi yace naluhum nasibuhum min alkitab ai irin aikin da mutum zai ko arzikin da zaka mallaka ko shekarun da zaka yi da kwanakin da zaka yi shine fassarar yanaluhum nasibuhum min alkitab hatta idza ja'atu suna cikin wannan rayuwar mai aikin alkhairi iyayi mai aikin shari iyayi laqad khalaqana al-insana fi kabat dan adam tabbas an halice shi a cikin wahalhalu na rayuwa ya aihwal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi tunda Allah ya halice mu a matsayin mu na ayyan adam to Allah ya ce innaka kadihun ila rabbik kai mai aiki ne aikin da zai sadar da kai zuwa ga ubangijinka wani aikin alkhairi yake yi Allah ya hore mai baya ganin halan aikin alkhairi to zai dinga wannan aikin alkhairi har sai ya sadu da Allah famulaqi wani kuma aikin sharri ya tsinci kansa a ciki aikin sharri da saban Allah baya masa wahala shi ma ba zai huta ba iya cikin wannan shirin zai sadu da Allah kowa akan aikin da yake akan wannan aikin zai je samu Allah subhanahu wataala ila rabbika kadhan fa mulaqi shine hatta iza ja'atuhum suna cikin aiwatar da wannan aiki mai aikin alkhairi iyayi mai aikin shari iyayi to shikenan ja'atum rusuluna kwatsam sai ga mala'ikun mutuwa kuma suratul furqan ta ce mana yawma yarawna almala'ikata يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا qur'ani yana cewa da mu yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma izlil mujrimin ran da mutumin banza zai mutu idan ya ga mala'iku to wannan rana babu albishir gare shi shiga ukunsa ta same shi ya ga juma'a satin daga laraba haka suke cewa kuma su magana lalle ilalla musifarsa ta kame shi duk mai aikata ta'addanci a ran da za su yi ido hudu da mala'ika ya ga mala'ika mala'ika ya gaishe to magana ta kare la bushira yawma izin lil mujrimin ba wani albishir ba wani abu na alkhairi da ya tabbata ga mujirimi inda ya ga mala'ika wa ya kulu na hijiran mahajura za su dinga cewa ƙauracewa ƙauracewa Allah ba ma san ganinsa ba ma san ganinsa ba zai yi ba ai magana ta daga takare ai inda ya mujirimin mutum ya ga mala'ika to magana samun nutsuwa a gari sun yi sallama da ita duk abin da aka ɗora ka a kansa na duniya don shi kake ta'addanci ka zama mutumin banza wallahi tun kafin ka mutu kana ganin mala'ika ka manta da shi kuma ba wanda zai mutu face sai sun ido hudu da mala'ika sai ya ga mala'ika mala'ika ya shi daga cikin tashin hankalin da ke gaban ɗan adam wallahi akwai ganin mala'ikan mutuwa shi kadai bala'i ne ko mutum ko haɗari zai iya mutu a take sai Allah ya yi na mai mala'ikan ɗaukar mutuwa sai mala'ika ya zo masa na zai karɓararsa ganin mala'ika mutuwa ba ƙarfin bala'i ba ne a mutanen banza ganin nasa kawai da Allah ya ƙaddara mutum banza ya ga mala'ika kuma a ɗan jirkinta karɓar rayuwarsa a ɗan ƙara mai kwanaki a duniya wallahi sai ya fi kowa zama mutumin girki ya zama ladan liman mamu komai sai ya yi domin ya gano gaskiya yi don dai in an ga mala'ika ba da wabaya ba da wabaya ne yasa Allah yake lallashin mu a wani goma kwar ku yi kaza fa kar ku yi kaza akwai kaza fa duk Allah lallashin mu yake akwai ranar kin dillanci idan kai ido hudu da mala'ika to magana ta kare la bushira yawma izilil mujrimin amma ko mutanen kirki idan sun ga mala'ikun ma mala'ikun albishir za su yi musu ku kwantar da hankalinku ba matsala innal ladhina qalu rabbuna allah summa istaqamu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نعم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون الله تعالى كتاب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا waɗanda suka ce Allah shi ne Ubangijinmu kuma suka tsayu akan wannan da wahala da daɗi suna na akan tauhidi ba abin da zai taɓa masu tauhidinsu akan tauhidi sun yi da su sha wahalar duniya duk abin da suke samu inda zai taɓa masu tauhidinsu da imanin za su rabu da shi shi ne ƙalu rabbin allahu sun mastakamu sun faɗa allah ne mahalicinmu kuma sun tsayi akan wannan jikinsu da zuciyarsu da bakinsu bai canja ba suna nan duk wahala duk daɗi to sai Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul malaika idan za su mutu Allah zai sauko musu da malaiku idan malaikun nan sun zo za su ce da su Allah ta kafu wala tahzan ya bawan Allah kar ka ji tsoro gaban tana da kyau kar ka tsorata wala ta hazanu bayan ma da zaka bari kar ka tsorata Allah zai magadin bayanka salaharka da imaninka da bin dokokin Allah zai sa mala'ika iya ma albishir ya wani kai kam kaji daɗinka kaji daɗinka gabanka tana da kyau kar ka tsorata Allah ta kafu wala ta hazanu wa abishiru mala'iku su musu albishir sai albishirinku su musu albishir Allah ta kafu wala ta hazanu wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adun za su yi musu albishir da aljanna a ce wani albishirin ke ce goro sai ce aljanna ce Allah ya ce ya faɗa maka idan aljanna tun kafin ka mutu yini za a ga mutum ya zo mutu amma iya murmushi kuna ganin wahala yake sha amma kuma shi Allah Allah ma yake mutum ya bar wannan kasar mai cike da ke da nafi ko da tsadar abubuwa ana farautar ka kamar kaza kamar akuya baka isa kai tafiyar kilomita biyar kamar garin ku kana cikin fargaba an fahimci wannan to saboda ka in Allah ya kaddara ma samun aljanna wallahi summa tallahi zaman ka a duniya mai zuwa halaci da Allah ya halici aljanna ya adonta ta ya ni'imta ta Allah ya gama mata duk abin da zai gama mata sai ya ce aljanna mai zaki ce Allah ya buƙaci aljanna ta yi magana sai aljanna ta ce kada aflahal mu'minuna haƙiƙa mu'minai da za su zo wannan gidan sun rabauta abinda aljanna ta faɗa ma wa Allah kenan aflah sun rabauta sun samu rabo suwaye mu'minan da za su zo ciki da su zauna sai ubangiji ya ce wa bi izzati wa jalali la yujawirni fiki bakilun ina rantsewa da izzata da gwayata wallahi dukkan marowaci ba zai shigo wannan gidan ba haka Allah ya faɗa ma wa aljanna da ta ce mumilai sun rabauta sai kuma Allah ya ba wa aljanna a masa cewa he da Allah ya rantsuwa ya ce la yujawirni fiki bakil dukkan marwaci mai hannun yan dambe mai kankamo an gane ko alceko united to manzan allah ya ce wallah ba zai ga aljanna ba allah ya ce ba zai shiga ba sai je na mu eh je ne mu wani gidan ya shiga kuma amma ba aljanna ba to irin waɗannan bayan allah idan za su mutu mutanen kirki mala'iku za ce allah ta kafu wala ta hazanu wa abishiru bil janna allati kuntum tu'adun wanda za ku dawwama a cikin wannan aljanna wanda Allah ya muku alƙawari na na auliya ku fil hayatid dunya wa fil akhirah malaiku ce mu ne majibincin al'amuran ku a duniya da lahira ba ku da matsala wala kun fiya ma tajtahi anfusukum Allah ya ce a faɗa muku duk abin da kuke bukata a aljanna akwai ko menene malamai suna ce in zaka ce a baka babu mai an baka babu domin dan aljanna ba abin da zai nema ya rasa duk abin da kake so ba duk abin da kake so Allah ya ce akwai shi aljanna ba sai ka je za a yi badama tana nan aji dama duk abin da zuciyarka ta kada tana so a aljanna akwai an fahimta akwai wani dattijan malami yana ba mu labari ya ce a wata rana iya tafsiri ya zo daidai irin wannan labari na aljanna Allah ta'ala zai ce duk abin da kake bukata a aljanna ka je akwai shi zaka samu sai yake bada labari yace yanzu misali a ce ka tafi kasuwar Gombe daga shigar ka kasuwar a ce ma duk abin da kake so free of charge ka dauka an baka an gane da kyau duk abin da ka gani kana so a shagon kowaye a rufar kowaye ka je ka dauka an baka sai malam yake cewa ni kun san inda zan je in aka mun haka sai aka ce a sai cewa lalai yin shinkafa zan je amma yi wannan haka yake ba mu labari Allah ta'ala ya masa rahama saboda haka aljanna ba abin da zaka nema ka rasa duk abin da kace a baka za a baka shine wala kun fiya ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so akwai aljanna wala kun fiya ma tad'un abin da za ku yi da awama akwai aljanna sai Allah ya ce nuzula min ghafurir rahim wata gara ce daga Allah mai gafara mai jin kai sauƙaƙƙiyar gara ce daga Allah to anan Allah ta'ala yake cewa a ba wani wanda yake da zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko kuma yi wa Allah ta'ala ƙarya ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab hatta idza ja'atuhum rusula yatawaffawnahum mala'iku idan sun zo karɓar ransu za su ce da su aina ma kuntum tushrikuna min dunillah ina waɗanda suka sa ku zama mushrikai suna ina a lokacin da mala'iku za su karɓi rayukansu ina wanda ya sa ka ta'addanci wanda ya ce ka je ka kashewa ne ko ya baka wani abu ka je ka binne a kofar gidan wani iya ina mala'ika da shi ka je ka nemo shi taimake ka mana ai ya sa ka kai a duniya ko to yanzu za ka tafi lahira ya zo taimake ka mala'ika sai ya faɗa duk ɗan ta'adda wannan kalmar duk wanda ya sa ka bar Allah a kansa sai mala'ika ce yana ina ya zo ya taimake ka shine aina ma kuntu tad'una min dunillah za su buɗe baki ce zallu anna mala'ika ai ba mu gansu ba zahabu anna wa gabu anna sun bata ba mu gansu ba sai ce dama masu batare ba za su bi ku hallahira ba za sa ku bar Allah mala'ika mai tambaya ta ƙurewa tambaya ta tozartarwa ya ce wanda ya sa ka bar Allah ashe ba zai ibi isai taimake ka ayu ba yana ina ya zo ya kare ka za su ce dallu anna ai sun ɓace ba mu gansu ba in ma sun zo ba abin da za su yi mana babu alkhairi a gunsu wa shahidu ala anfusihim Allah ya ce a lokacin za su shaida wa kansu da kansu ai aqirru wa atarifu su tabbatar su faɗa da bakinsu ala anfusihim annahum kanu kafirin ko annahum kanu kadhibin sai wallahi Allah mun tabbatar mu makariya a duniya dama sun ce al-iqraru aula min ash-shuhudi haka malaman shari'a suka ce mutum ya ce ya aikata laifi to ya fi dishidin duniya a kansa da shaida ɗari za zo ce sun ga ka aikata kaza to faɗin ke ni na yi da kaina to ya fi wannan shirin to da kansu ya sun tabbatar annahum kanu kadhibina annahum kanu kafiri he sun faɗa ma wa Allah su makaryata ne ko kafirai ne daga nan mai Allah zai ce da su
قبلكم من الجن والإنس نعم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون Allah yake cewa sun tabbatar da cewa su annahum kanu kafiri sun ce su kafirai ne domin sun yi aikin kafircin har mutuwa ta zai ki musu Allah sai ce da su udukulu fi umamin qad kana min qablikum ku shiga zuga ko tawaga irin al'ummatan da suka gabace ku shi yasa dama qur'ani ya ce yawma nad'u kullu unasin bi imamihim a ranar alkiyama dukkan mai laifi to zai koma wajen ubangidansa ko shugabansa a wannan laifin idan mutum aikinsa luwatsi a duniyar yanzu to idan kiyama ta tsaya a cikin mutanen annabi lulu Allah zai tafi shi su ne jagorori a wannan musiba idan mutum mulki ya samu yake ta'addanci yake abin da ya ga dama to fir'aun shine jagoransa shine shugaban yan ta'addan duniya duk mutumin da yake aikata mujrimanci ya mutu bai tuba ba to idan kiyama ta yi da irin al'ummatan da suka gabace zai tashi idan tauye mizanin awu kake yi to da mutanen annabi shaibu za ta shiga su ne wanda suka fara irin wannan ta'ada kuma su ne shugabanni dukkan mai wani sabo to da irin saban da ya gabace zai tashi shine qala dukulu fi umamin qad kalamin qablikum ku shiga cikin al'ummar da suka gabace ku masu irin aikata zunubinku duk mai zunubi to zai koma baya ya ji wani da shugabansa a wannan zunubin min aljinni wal insi fi nar daga cikin aljanu da mutane to gaba ɗaya wuta za ku tafi da waɗancan na bayan da kuma biyan su a yanzu ko aljani ne ko ɗan adam ne inda ya ce wa Allah ba daidai ba Allah ci gama kuma sa kullama dakkalat umma duk lokacin da aka jefa wata al'umma cikin wutar idan mazinata ne idan yan luwatsi ne idan mujirimai ne idan duk masu aikata laifi ne ana jefa su wuta sai Allah ya ce la'anar uktaha sai su dinga tsinewa waɗancan na bayan wanda suka kwaikwaye su a wannan aikin idan yan luwatsi ne sai su dinga tsine ma wa mutane annabi lulu alaihi salam idan masu tauye kwanan awu ne ko mita ko sikeli sai su dinga tsine wa mutane annabi shaibu alaihi salam idan masu mujirmanci ne don sun samu mulki su dinga tsila fir'auna shi ne kullama dakkala da ummatun la'adar ukuta su dinga tsine ma wa ‘yar uwarta Allah ya ce hatta izar dara kufiya jami'a har sai Allah ya haɗa su gaba ɗaya da na farkon da na ƙarshen da maƙul innal awwalina wal akhirina lamma jam'una Allah ya ce da na farkon da na ƙarshen wallahi wannan lam din lamul qasam ce Allah sai ce wallahi sai na tara ku guda ila miqati wal ma'lum zuwa ga wani yini sananne a gun Allah shine nan irin alkiyama qur'ani yake cewa hatta idza daraku fiha fiha jami'an qalad ukrahum li iwlahu wanda suka zo daga baya suke kwaifayar yan ta'addan farko ukrahum magabatan su kenan iwlahum kuma na yanzu an fahimta idan bai yahuda kake kwaikwaya to yahudawan farko su ne iyayen gidanka mutane annabi musa alaihi salam idan ka ce yau baka da wata al'ada ce ta yahudawa aski na wasu sa kaya irin na wasu birthday ko duk al'ada su ce da biki a sa wace ce gawon din nan irin widin gawon din nan haka riga da an sami yan rikewa ma a baya tana rikewa amarya riga ta tattare haka irin aikin yahudawa to duk masu irin wannan in ba su tuba ba Allah ya ce da iyayen gidansu na farko za ta yi su a tashe su gaba ɗaya ukurahum li'ulahum na ƙaryen za su faɗawa na farkon za su ce Allah ha'ula'i waɗannan adalluna Allah su suka ɓatar da mu ‘yan baya za su ke kai ƙorafi ga magabatansu a gun Allah wallahi Allah su ne suka ɓatar da mu kwaikwayensu muka yi ha'ulayi adalluna fa'atihim azaban daifan minan nan Allah idan ka stahi musu azaba ka linka musu haka ‘yan baya za su na faɗa wa Allah yi wa ‘yan gabansu wanda suka kwaikwayi wanda suka gabata za su ke neman Allah ya linka wa magabatansu azaba ƙala likullin daif sai Allah ya ce da ku da su ɗin dillinka muku Allah zai malamai suna cewa kamar imamu sa'idi rahmatullahi alai yake cewa duk ma da yadda za a yi waɗanda suka fara zunubin a kwaikwaye su to azabarsu sai ta bi ta mabiya ya kawo hadisi da aya hadisin da ya kawo hadisin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa duk wani wanda ya kisan kai da ta'addanci a yau to sai an samu wani kamashin zunubi an ba wa ɗan gidan annabi adamu na farko wanda ya sunanta kisan kai na ganganci a duniya ya ce to duk wanda ya kisan kai na ganganci sai wancan ya samu rabu to kaga a yi zunubin sai ya fi na kowa kenan tunda duk wanda ya yi a cikin zunubin za a ɗauka a liƙa masa kuma da nasa dama ya ce kuma allah ta'ala yana cewa allazina kafaru wa kadzabu bi ayatina zidnahum azaban الذين كفروا وكذبوا بآياتنا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الله يتي masu karyata ayoyin Allah na farko kafirai da masu karyata ayoyin Allah na farko to su din zidnahum azaban fawqa al'azab za mu ƙara musu azaba akan azaba kamar mai magana zai ce saboda me sai Allah ya ce bi ma kanu yufsiduna sakamakon irin fasadin da suke kuma akwai kuyi su a kansu Allah ya ce wala yahmilun asqalahum wa asqala ma asqali ولا يحملن أثقالهم وأثقالا أثقالا مع أثقالهم Allah ya ce za su ɗau kayan nauyinsu na zunubi su mujirman kenan an fahimta wa asƙalan ma'a asƙalihim da wani nauyin zunubin bayan nasu shi ne man sanna sannatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biya ila yawmil qiyama duk mutumin da ya sinnanta wani alkhairi a bayan ƙasa manzon Allah ya ce bayan ladansa Allah zai dinga sama masa ladan duk wanda ya kwaikwaye shi har ranar san alkiyama wa man sanna sanatan sayyi'a duk wanda ya zo da wani mugunyar aiki falahu wizruha akwai zunubin sa iya wuyansa wai wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya kwaikwaye shi aikata irin wani akwai kamar shi za a bar shi an fahimta shine walad hamil asqalan wa asqalan ma asqalin shi yasa ka kiyayi fara saban Allah da ba a san shi ba ka kiyaye kirkiro bid'ar da ba a santa ba in yau aka ce dalilin ka dalilin kai aka kirkiro wata bid'a dalilin ka aka kirkiro wani aikin saban Allah wallahi duk wanda yayin wannan aikin har zuwa alkiyama kana daga mashin alkin sa shine wala aminu asqalahum wa asqalam ma asqalihim wanda ya kirkiro ta'addanci kowanda yake so ya farfado da ta'addanci bayan an binne shi to duk wanda da bai san ta'addanci ba sai yanzu yake ganin ana yi zai kwaikwaya to qur'ani ya ce sai ka samu ladan duk wanda ya kwai alaki kai na duk wanda ya kwaikwaya ka zuwa ranar tashin alkiyama kuma idan ka dasa alkhairi duk wanda ya kwaikwaya ka hanyar alkhairi sai an baka lada bayan ladansa da Allah ya bashi kuma wannan hadisi wa'ansu suna kafa hujja da shi abin da bai dace ba man sanna sannatan hasana wanda ya kirkiri ya sunnanta wata sunna mai kyau sai yan bidiya suke cewa ai duk abinda za a yi domin addinin Allah ko a ce son manzon Allah ko kaza ai abu ne mai kyau a addini duk wanda ya kwaikwaye ka ai bayan ladan ma za ka samu nasa to akwai abinda malaman hadisi suke cewa akwai sababu rudul hadisi kamar yadda ayoyin ƙwar'ani suke da sababin nuzul a ce aya kaza ta sauka dalili kaza to a galibiya hadisan mazan Allah masana da wannan zare wani dalili ne mazan Allah ya ce man sanna sanatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama me aka yi mazan Allah ya faɗi wannan akwai wata ƙarya da ta faru ne an fahimta manzon Allah ne ya ce ya sa wata rana ya ce yau a zo a taimaki addinin Allah manzan Allah ya sanya wasu habai rana shi rana kaza lokaci kaza kowa ya kawo gudun wasu domin addinin Allah ya ci gaba akwai wata kabila a garin madina ya suka yi mitin iya unguwar suka tara taimakonsu iya nasu da suka zo suka kawo mazan Allah suka ce a madadin unguwa kaza ko a madadin kabila kaza ga taimakonmu a dunkule mun kawo manzan Allah ya karɓa ya musu addu'a ya ce duk wanda ya kwaikwaye ku a wannan aikin har zuwa alkiyama kuna da ladansa shi ma in an sa wata gudunmawa ta addini ko wani lancin a ce masallaci kaza ya kawo gudunmawa kaza unguwa kaza ta kawo gudunmawa a dunkule to waɗancan sun kwaikwaya kuma suna da ladansu kuma sai an ebi lada a yanzu an kai musu shine dalilin da ya sa maza Allah ya faɗi wannan hadisin ai an fahimci wannan to saboda haka Allah ta'ala ke cewa li kullin dha'if da ku 'yan ta'addan farko da 'yan ta'addan ƙarshe kowanne azaba za a linka masa walakin la ta'lamun sai dai lokacin da kuke aikata annanci ba ku san haka ba hankalinku ya fita an rude ku da kudi ko an rude ku da za a ba ku mukami da sauran abin da ya kama da wannan to gashi yau ranar kindillanci ta zo iyayen gidan naku sun guje muku ba ku gansu ba kun zo kuna tsine muku suna tsine muku Allah ta'ala ya tsare wannan aya akwai maganganun malamai da yawa musamman a wannan zamanin tafsiri iya da alaka da yanayin da ake ciki akwai ayoyi suna da munasaba da yawa a yanzu nan ana an fara kaɗan gaggar siyasa akwai waɗanda za su halaka dalilin wa'ansu su ɓata su ɓatar ka zama matashin da za a dinga ɗaukan hayar kana ta'addanci to irin waɗannan kamar wannan ayar da su take magana ku kiyaye idan an je lahira wannan ba za ta fi da kowa ai wani ne ya sani wallahi ba za ta fidda kai ba ga dai abinda qur'ani ya faɗa Allah ta'ala ya tsare mu za mu tsaya a nan insha Allah sauran bayanan da yake cikin ayar gobe za mu karasa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata muna addu'a ga iyayenmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ta'ala ya gafarta musu mana ƙara addu'a ga dukkan al'ummar musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ta'ala ya rahamta musu ya sa aljanna ce makomar mu gaba daya marasa lafiyar mu Allah ta'ala ya ba su lafiya a gida ko asibiti wannan ibada ne muke ta Ramadan Allah ta'ala ya karba mana ita ya sa muna cikin bayansa da zai gafarta mana ya mana afuwa ya mana jinkai a gobe alkiyama muna roƙon Allah ta'ala kasar mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa abin da muka sa a gaban alkhairi Allah ka hore mana shi abin da ya doso mana shari kuma Allah ta'ala ka tsare mu Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka tsare mana rayuwarmu da mutuncinmu da addininmu da dukiyoyinmu da iyalanmu Allah ka ba mu kariya daga dukkanin shari na duniya da lahira Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala duk masu taimakon addini duk inda suke Allah ta'ala ka taimake su dukkan masu yi wa addinin mu zagon kasa Allah ta'ala kai mana maganin su dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu akwai neman addu'a ga yan uwa akwai daidai dattijo Alhaji da Musani da dan uwa Malam Jamil Bafayu da ɗaya daga cikin ma'abota wannan tafsiri malam yusuf gashi a kusana a zaune dukkan su allah ya kaddara musu za su tafi umara insha allah ɗaya ma daga cikin su ya tafi ɗaya kuma gobe za su tafi ɗaya kuma ran asabar zai tafi duk suna buƙatar addu'ar mu akan allah ta'ala ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya akwai ɗaya ma gashi nan malam bello attahir shi ma in azumi ya kai sha hudu zuwa sha biyar shi ma zai tafi da ɗan uwa abokin aiki malam abdullahi shalan shi ma zai tafi duka mana adon Allah ta'ala ya kai su lafiya ya da su lafiya abinda za su yi na ibada Allah ta'ala ya karba da addu'o'in da za su yi mana Allah ta'ala ya karba mana Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya ramatan biyu suna da tsauni to karanta mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum
takarda ta farko neman addu'a ne don Allah malam ina so a taimaka min da addu'a Allah wani ya bani haihuwa mai albarka to takarda da biyu su kuma tambaya yake yi ya ce malam ya hukuncin wanda ya sha ruwa ko ya ci abinci a watan azumi bisa kuskure da kuma wanda ya ci abinci ko ya sha ruwa da ganganci hukuncinsu to ai ina ji duk musulmi da ya san wannan ai ya san alfarmar ramadan ba fara daga ƙarshen a duwanda ya ci abinci ko ya sha ruwa da kuskure da rashin sani da mantuwa to bisa abin da hadisi ya tabbatar azumin sai nan manzon Allah ya ce Allah ya ci da kai ne ya sha da kai amma mazhabin Imam Malik sun ce za karama domin abin da suka gina mazhabar su aka ɗaya daga cikin tara kuma mazhabar shine saddu zari'a toshe kofar barna dan adam iya da son kansa idan an ce duk wanda ya sha ya ci da mantuwa ba zai rama ba ya ci ya ci lalai to wani da gangan zai samu fiya wuta mai sanyi ya sha ya sha ya lamanta na yi to irin wannan son zuciyar sai imam malik ya ja layi ya ce duk wanda ya ci ko da mantuwar ce ko da kuskuren ne bayan sallah sai ya rama aka yi faɗa ko malamai sun goya mai baya gaskiya domin irin yanayin da mutane suke ci a yau akwai son zuciya da yawa amma inda mutum bawan Allah ne salihin bawa wanda bahi da ganganci a rayuwarsa ya ci da kuskure ko ya sha da kuskure to azumin sai ranar gaskiya azumin sa ba abin da ya sani shi wallahu alam me kuma da bisa ganganci wannan kafara ce gare shi sai ya azumi 60 in dai da ganganci ne ko kwayar shinkafa ka sa a bakin ka haɗi kwaya ɗaya da ganganci da ramadan a yin ramadan sai ka azumi 60 akan wannan 60 za ka yi bayan na sai ka yi 60 ka rama wannan kuma saboda in kai biyu da gangan sai kai 122 in kai uku sai kai 183 duk abin da ka sha a ramadan da gangan sai kai 60 wannan wanda zai yi san abin da zai da kansa kuma in zaka tashi azumin sai ka jera su shaharai ni mutatabi'ai in ka fara ba za ka tsaya ba sai ka gama domin a hora ka nan gaba za ka rayu ba an fahimci wannan Allah ta'ala ya tsare ni mai neman addu'ar haihuwa muna masa don Allah ya bashi haihuwa ta alkhairi kuma shawarar da zan bai shi ne akwai annabi zakariya alaihi salam a lokacin da yake gabatar da aikin alkhairi ko ya ga wata abu irin wanda Allah yake yinsa irin abu ya faru bakatitan Allah ne yi to a irin wannan lokacin ana jefa wa Allah kokon bara na addu'a lokacin da yaje wajen nana Maryam alaiha salam kullama da kala alaiha zakari al-mihraba wajada inda harizqa qalat ya maryamu ana laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da zakariya rabba da yaga wata abin al'ajabi a gunna na Maryam a lokacin sai ce Allah da yake ikon ya kawo miki abu kaza ashe iya da ikon ya amsa mun addu'a ta a lokacin sai roki Allah ya ce Allah ba na haihuwa kuma Allah ya bashi ruwan sama iya cikin wannan canjawar dare da iya cikin wannan duk wani abu da Allah ne kadai ya isa yi to a lokacin da Allah ya ikonsa kan abin to a daidai lokacin ana so mu yi addu'a yi addu'a kuma a lokacin da gabatar da aikin alkhairi kai addu'a in Allah ya so sai ya amsa ma sai Allah ya baka Allah ta'ala ya baka na alkhairi mu kuma namu Allah ya sanya musu albarka